وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون
أعوذ بالله السبيل العليم من الشر الشيطان الرجيم من حمزه ونفكه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسري لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا uku ga watan jumada akhir jumada na ƙarshe wanda muna dab da shiga watan rajab ɗaya daga cikin watannin Allah masu alhurma daga shi sai sha'aban sai watan ramadan muna roƙon ubangiji ta ala ya isar da mu wannan lokaci mai albarka cikin kaddarawar allah da falalar shi dai gashi allah ya ba mu ikon zauwa don ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma da aka saba yi a wannan markazi mai albarka muna roƙon allah madaukakin sarki ya datar da mu ya mana jagoranci ya ba mu ikon faɗin abin da yake daidai ya kuma nisantar da mu kuskure in mun yi muna roƙon allah ya gafarta mana muna da cikin wannan sura mai albarka suratul baqara wanda darasinmu na baya mun tsaya a aya ta 50 daidai ko 50 ne daidai na'am insha Allah yau zamu tashi aya ta 51 a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara muna fata Allah ya datar da mu muna da cikin ayoyin da Allah yake tunawa bani Isra'ila nimomi ɗaya bayan ɗaya da ya musu sai Allah madaukakin sarki yace na'am وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون كافن كرنت وانا آية لابد مكما ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وبنجي تعالى ووعدنا موسى ثلاثين ليلة bayan Allah ya tsirtar da annabi Musa da jama'arsa kamar yadda muka ji a darasin baya yanzu sai Allah maɗaukakin sarki ya yi wa'adi da annabi Musa ya je ya yi azumi na kwana talatin daidai don neman kusanci da Allah idan ya zo kuma Allah zai ba shi littafin a taura shi da wa'adu na Musa salasina lailatan malamai suka ce bayan annabi musa ya gama azumi sai ya ji kamar yana da irin iska na marar daɗi ta baki ga mai azumi sai ya wanke bakinsa ya kurkure dalili da wannan aka ce wa ya sashi ai wannan warin da ke fitowa ga bakin mai azumi ai ya fi kowar turare kamshi a wajen Allah yanzu sai aka ce sai ya je ya ƙara azumi na kwana goma shi ne wa atuba wani habi ashirin muka ƙara mashi kwana goma ya zama ga talatin ga goma nawa kenan fata ba miƙato arba'ina laila sai miƙatin na alkawalin da Allah da Musa ya zama kwana arba'in daidai yanzu a dai Musa ya gama alkawalin shi zai je inda zai yi zance da Allah da ran kuma a bashi littafi wa ƙara li'aki harun sai ya cewa ɗan wasu harun ake lufini fi ƙaumi zauna ka jagoranci mutane na tsawon lokacin da zan je in yi magana da Allah a barin littafi daga Allah har sai Allah ya dawo da ni ya mishi wasiya ya ce wasilihi amma ku yi abin da ya dace ku yi addini ku bauta ma Allah shi kaɗai kala a yi shirka a yi abin da ya dace da shari'a kar a yi ɓanna walatun tabi sabila musulun kar daga kuskure ka yarda ku bi hanyar waɗanda suke maɓannata kamar annabi musa ya san za a samu maɓannata a bayansa to me ke faruwa bayan annabi musa ya tafi akwai wani wanda aka ce da shi musa samiri bani isra'ila suna jin daɗin za a je a zo musu da attaura allah zai baiwa annabi musa alaihissalam attaura ya zo musu da ita a ci gaba da jin daɗin bautar ubangiji musa samuri wani mutum ne wanda yake irin masu hikimar nan kawai sai ya je labe a wani guri ya tsara wani butun butumin shi mai kamar ɗan mariki ya mishi wani plan wanda in yaji aka ya ka dan taba wani guri sai rika yin kara irin na dan saniya da ya tsara fulankin shi dai yayi hikimar da ba wanda zai gane yayi dabo dabo sai ya fito da wannan a matsayin abin bota fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwa Musa Samuri fa akhradna lahu ijlan sai ya je fito musu da wani siffar dan maraki kuma gangan jikin da na dan marake ne idan an taba shi yana kara shi da lahukuwa ya dauki hankalin mutane suka sha mamaki suke to wannan mine ne sai ya ce musu mi alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila wannan abin da Allah ya tambaye su ne yace amma duk da idan an taba shi yana magana yana kara amma Allah yake tambaye su alam yarau ba su gani karan kadai yake yi la yukallimuhum baya musu magana wala ya hadihu sabila kun bai cewa ga yadda za a yi ga kawai duk irin ƙara iri ɗaya ne lahu kuwar kawai yana wani burikin shi ne in an ɗan taɓa shi ya yi ƙara amma bai ce ai ga yadda za a yi ya za a yi zama Allah kuma Allah annabi Musa ya ce ake ayi kaza a bar kaza ko ya shiryar da mutane daga abin da yake ba daidai ba zuwa ga aikin daidai ya hana su aikin bata to shi wala ya hadihu sabila ita kazuhun suka rike shi abin bauta a matsayin Allah da ya zo da ɗan marikin nan ya tattaba yayi kara yayi kara aka taru aka tattaru da sai haza ilahukum wa ilahu musa farasi wannan shine ubangijin naku da musa yake faɗi muku ba yau ba shine ubangijin musa kuma musa ya mance ya bar shi anan ya tafi neman shi wani guri yanzu kawai shi za a riga bautawa annabi harun an bar shi a matsayin wakili na al'umma zai yi shiru ba zai yi shiru ba ya shiga ya tarura mutane wannan ba Allah bane wannan ba abin bauta bane wallahi malam saboda ƙarya hure take bata yaya mutane sun fi da wannan ƙaryar aka ce ka ku rabu da shi kai a ƙarshe ma sai da aka tara sai da aka tara bai gajiya aka bai dukan tsiya shi yasa a lokacin da Annabi Musa alaihi salam ya je yana zance da Allah bayan Allah ya gama bashi sako na attaura a jikin alluna sai ya bashi labari ya musa ai mutanenka sun bace bayan ka baka sani ba yana zawa sai tana su kawo suna ta dukawa suna wa wannan gumkin nan bauta a matsayin allah ran annabi musa ya ɓaci wa alkal alwa wa akhadha bi ra'si akhihi wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi yana ce mishi me qala ibn ummi ثم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي مهم.
إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي annabi musa da ya zo saboda ɓacin ran ana bautar wurin allah ba allah ba wa alkal alwaha wa akaza bi ra'si akihi yajruhu ilai sai ya jefar da allunan da ke da rubutun- rubutun attaurar a hannunsa saboda ransa ya ɓaci wa wa akaza bi ra'si akihi ko wa alkal alwaha wa akaza bi ra'si akihi yajruhu ilai qala ibn um yace ya kai dan uwana inna qaumi yatadafuni ya kama shi gashin kanshi da kan ya rike yana jujjuyawa a cikin ɓacin rai yana cewa ya za ka yi kabar mutane su hallaka bayan na barka tsaronsu ya ce ya kai ɗan uwana kada ka kama gashin kaina balle gemuna inna qauma tawafuni wa innan mutane nayi baki iya gwargwadora amma sun raunar da ni ne wancan mai kayyade ya rinjayar da ni akan ni da nake dawa akan gaskiya a ƙarshe ba wa kadu ya tulura ne sauran kiris su kashe ne ka san kwaye an musu wani abu ko in ka dace sauran kiris a kashe ne ai ka san an sha wuya wa kadu ya tulura ne sauran kiris ma sun kusa ma su kashe ne saboda aka fara tashin mutubi kada ka kumya tare gaban yan adawa can na yi da'awa akan a koma gaskiya an karya tare an tara min gajiya an mun duka ka kuma ka zo gaban su kuma kana mana haka kada ka hada da taron wa'annan mutanen banza a zalimai dan ni ban yi zalunci ba domin ban yi shirka ba ولا تجعلني مع القوم الفاسقين a lokacin da annabi Musa alaihi salam da ya ji wannan dan uwana shi ya ja hankalin shi sai yayi nadama sai ya daga hannu ya roki Allah madaukakin sarki yace rabbi gifli قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين annabi Musa alaihi salam ya gane yayi kuskure domin kaman yadda dan uwansa ya faɗa kai da ka zo ka baka ainihin tambayan kaka aka yi ba na yi layi a kan su barbautar ɗan maraƙin nan amma suka raunana ni tare da cewa akwai waɗansu mutane da sun bi ni amma in na tsayin daka a kan haka to zan raba kan al'umma kaga kuma in ne ka shaitu an taƙula faranta bai da bani isra'il na ji tsoron ka zo ka same ni mutane sun kasu kashe biyu wasu na bin allah na gaskiya suna bin gumaka kai ka ce na raba kan bani isra'ila saboda waɗansu malamai suna cewa raba kan al'umma yana daga cikin babbar masifa wanda take babba a cikin tafiyar addinin musulunci shi yasa har yaga gare ya kyale su ma su ci gaba da wannan shirka din yafi sauki akan ya raba kan al'umma idan suna kan bata a guri daya ba mamaki idan aka musu da'awa za su tafi tare ko a guri daya amma an raba biyu daga nan an samu matsala shi yasa tura da suka gano haka suka hana mu zama lafiya sai kirkiro mana tsarin demokradiya wanda inda al'umma tana da shi ba za ta zauna lafiya ba eh ba za ta zauna lafiya kari ba lokacin da ya shigo ana sabbi sabbi idan wannan yana farti angulu wanda yana farti shaho tsakanin sai ga ko sallamar kirki ba yi ba gaisuwar kirki ba zumunta har yanzu ma da aka dade aka iya idan ka je gurin taro idan dan farti shamuwa ko agwagwa yana sabga sai ga yan fartin sun fi yawa anan ko ba haka bane sun fi dangin shi ma yawa tabar nasu ne yake yi. zumunci na Allah da ya hada sai ga yayi rauni mai da tasiri saboda wannan zumuncin da wannan siyasa ta zo musu da shi shi yasa raba raba kan al'umma ba karamar musiba bane da wannan ne tura su gari ya kamata su je mana fazo ta bangaren demokradiya dan al'umma musulmi kullun ta zama totar da rabuwar kai idan wannan yana yin abu ba daidai ba idan kun zo kun ce ba daidai ba sai a ce kana so ka kama na cikin a cikin mulkin mu kai dan adawa ne ko da ba adawar kake ba idan wannan ya yi daidai shi kuma wancan saboda adawa kamar da suke ce adawa to sai ya ce abin ba daidai ba da koda da saboda ba fartinsu ba da yake yi dama a musulunci an ce adawa ya shiga matsala ko idan kana da adawa da mutum kai kwana uku- kwana uku in ta wuce in kai sallama ba za a karɓa ba amma sai zama mutum da daga mu yan adawa ne shi ibrahim yana adawa da muhammadu kaga duk wanda masiba ne to shi yasa a cikin suratul taha harun yake cewa la ta'khudhu bi lihiyati wala bi ra'si inni khashitu an taqula farakta bayna bani isra'il wa lam tarqu qawli kada ya kama gashin kaina balle gemuna abin da yasa da kyale su a hakan gara ka same su a dunkule ya fi sauki a ce na raba su na ji tsoron a ce na kara buwar kai tsakanin bani isra'il kai kun musa da ka zo walam tara ku kauli baka tambayi amsa ta ba baka jira jawabi na ba baka ji me zan ce ba kawai ka faɗa da rigima a can kuma sai ce sun raunana ni ma wa kanu yaktuluna ni sun ma kusan su kashe ni da ka taka kumya ta da gaban makiya kar kuma ka hada ni tare da wa'ancan azzalime kaga a nan gurin dai sai Allah madaukakin sarki ya dawo da hankalin annabi Musa ya samu nutsuwa ya daga hannu ya dace rabbi gifli wa liaki wa adikin zafi rahmatak ya Allah ina roƙonka ka gafarta mini kaga ba shi ya nufin ba amma bai sa saboda shi jagora ne annabi Musa bai shirka ba amma yake ce Allah ya gafarta masa wa in ma sakamakon shirkar da aka yi ko kuma kama ɗan uwansa da yi a cikin hushi ya gallaza masa wanda duk haka ake so musulmi ya zama idan kai kuskure tsakaninka da ɗan uwanka in yace ma kaza ba daidai bane to a lokacin kai tsaye sai ka bada kai kage yanzu yace mishi abin da ya ba daidai bane amma sai ya daga hannun ki roƙon Allah ya gafarta mishi kuma ya gafarta ma ɗan uwan annabi Musa alaihi salam to yanzu wannan shi ne Allah ya kawo mana wannan kisa ya ce wa iza akadna Musa nan ne ko wa iza wa'adna Musa kutuna lokacin da muka yi wa'adi da Annabi Musa 40 laila kwana 40 daidai dan sai aka dunkule 40 kin maimakon ta aka 30 laila ta wa'ata munaha bi asharin fatama miqatu 40 rabbi 40 laila suma sumata katabul ijla shine bayanin sai suka riki wannan gunki mai siffar dan maraki a matsayin abin bauta min badihi bayan Musa ya tafi miqatu rabbihi Allah ya ce wa antum zalimun ya ku bari Isra'il lokacin da kuka yi wannan kuna masu zalunci kanku dan babu zalunci mafi girma kamar shirka ga Allah Allah ya halice ka je kana bauta wani ba shi ba wanda shi ne mafi girman zalunci sai Allah ya ce summa afawna ankum thumma afawna ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun Ubangiji ta'ala ta summa afawna ankum sai muka yi muku afuwa min ba da zalika bayan shirkar da kuka yi wa Allah madaukakin sarki akan bautar wani Allah ba Allah ba lokacin da Annabi Musa alaihi salam ya zo sai ya ainihin tara jama'a gaba daya ya dauko wannan gunkin nasu gaba daya ya kone shi ya watsa da tokar ya ce mutane su koma zuwa ga bautar Allah shi kadai waɗansu suka yarda wasu kuma suka tsaya suna nan akan bakansu kawai shi karfi da aka wasa miri a ga samu matsala ko amma dai shi ma nashi Allah yana yi saboda wanda shi ne makat kaga daga nan ne ma shakku ya shiga cikin zukatan waɗansu suka ce daga ƙara yau ba za mu taɓa yadda ba tun da ka ce wannan ba Allah ba ne to je ka kama na Allah na gaske mu gani kaga wata matsala kuma ta biyu mun yarda ka ce wannan ba Allah ba ne ka ƙone shi lan numina laka hatta nara Allah jaharatan mu kuma za mu taba ƙara yarda ka ce mana Allah ya ce ba har sai ka nuna mana Allah kiri da muzu mun gashi anan Musa shiga wani bala'i na biyu kuma yarsa yadda zai yanzu sai ya tunani waqtara Musa kama Musa bayna rajulan li miqatina Musa qaumahu 70 rajulan li miqatina yanzu sai ya zabi mutum 70 a cikin su cikin kowace kabila da cikin kowace fami aka samu a matsayin wakilan al'umma 'yan majalisa za a ce ko? kowace al'umma ta je ta dima mutum da tare da shi kwara ɗaya ta kawo manyan mutanen da al'umma ce ta zaɓe su mutum saba'in a nai musa ya tattara ce ta ku zo mu je mu in je in gawa allah inda nake magana da shi in ce gashi kun zo kuna so ku gashi wayannan mutum saba'in din idan suke zo suka ba da labari kowa ya yarda amma shi an ce ba za a taɓa ƙara yarda ya ce Allah ya ce ba sai in ya nuna mun Allah kiri da musu yanzu sai ya zaɓi mutum saba'in daga cikinsu ya je zuwa ga inda yake magana da Allah ya zo ya tsaya ya ce ya rab wa'innan mutanen gaba ɗaya wakilai ne na al'ummata bayan abin da ya faru Allah kafi da sani na ƙone wancan gumkin na ƙona shi na watsar da tokai suka ce ba sa ƙara yarda sai sun ga Allah kiri da musu yanzu wannan wakilansu ne sun yarda ka yaye hijabi ya Allah su ganka Allah ta a Musa lantara ne kai ba za ku taba gani ba za ku iya ba la tudrikul absar wa yadrikul absar Allah ai ba wani idan zai iya ganin Allah shine yake ganin idan mai ido wa latiful kabir Allah ce lantara ne ya Musa ba za ku ba za ku iya ba ba za ku gani ba amma sai aka ce to yanzu dai bara dan muku dan jarabawa ta ta farko ta ko el karama a kusa da suke akwai wani katon dutse Allah ya ce unzur ila jabali gaba ɗaya ka gaya mutanen nan kai da su ku kalli wannan dutsen kowa ya kalli dutsen ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني yanzu Allah ya ce idan kun kalli dutsen nan misali dutsen bare dutsen a ce ko wani dutse ne fi girma ana wanda ake gani dutsen da suke tare da shi a lokacin ko dutsen karkada malam ya ce aka ce ku kalli wannan dutse in dai dutsen yana nan a gurin shi bai gushe ba fa in istakara makanahu in ya tsaya a gurin da yake shi dutsen bai gusa ko ina ba to fa sawfa tarani lalle kuma da sanin za ku iya gani na yanzu kowa sai ya juya idan shi kuru yake kallon dutse Allah madaukakin sarki sai ya mi فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى sarki صعقا ya tabbata ga Allah Allah daga cikin hasken shi sai diba wani dan kis kiris daga cikin hasken Allah aka sakawa dutsen dutsen gaba ɗaya ya narke su ma suka wada suka mutu Musa ma ya mutu su ma duk sun mutu mutum saba'in ɗin falamma tajalla rabbahu liljabali yayin da Allah ya ainihin saukar da girmansa da buwayarsa wani haske ne kawai aka ɗan jefa dutsen haka wuluk wa karra Musa sai ga Musa ya faɗi ya mutu balle saura Musan da ya saba jin maganar Allah ma bai bai yi saura ba ina ga wanda su ba su ma taba je ba gaba ɗaya kawai suka faɗi suka sura kaga wani bala'i kuma ko ka Allah in yana son ka yi fara jaraba kai wallahi sai ka rasa yadda zaka yi in baka da imani kaga ya fita daga wacce matsala ta samu ni ya shiga wata sun ce ba sa iya ba sa ƙare yarda da shi sai ya gwada musu Allah kai da musu yanzu aka yi tunanin cewa to kowa ya diba wakilin shi wanda ya yarda da shi za mu je su in sun ga Allah kun yarda suka ce eh wa'annan sun zo sun ce mana sun ga Allah ba sai mun gani ba kamar mun gani ne mun yarda kuma gashi ya taho da su kuma sun mutu kuma Allah ya fara ta da shi
فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ga Musa da wakilan al'umma yana farkawa daga suman da yayi sai ya gansu ga su gaba ɗaya a mace wakilan al'umma guda 70 ba mai motsi to fa ya zai kayan kai ne ya zaka yi? karawa gaba zaka yi ko kuma koma zaka yi ka ce musu wannan da kuma ba da sun mutu ai ka san ba magana zama lafiya kuma dama an ce ba a yarda da kai lan numina laka hatta nara Allah jaharatan ba za mu taba kare yarda da kai ba an samu matsala ko ba samu ba har sai mun ga Allah kiri da muzu kace mu tura wakilan mu guda 70 muka tura ku muka zo ka ce mana sun mutu falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka Allahu akbar annabi Musa ya san Allah ai ya san jaraba shi da yake yace tsarki ya tabbata gare ka ya Allah na tuba mun tuba ni ne farkon wanda na meka wuya da kai ya Allah in ma ba wanda ya meka ni na yarda ba za ka gano ba Allah a wannan lokacin ya nuna ma Musa cewa ba za su iya ganin Allah ba da idansu kuma su ma sun ga kat an ce su kalli dutse in dutse ya tsaya ai ba ce za su suma ba ko kallon dutsen ne wasu ya halaka da su fa Yan- abin da ya samu dutsen ne ya kai su ga suma gaba daya ina da za a ce su aka jehowa abin Allah yana da makamai fa wallahi kawai kyalewa yake shigantaka alki ya tabbata ga Allah yanzu sai a- Musa ya ci gaba da magiya ya rab atuhlakani bima fa'al minani atuhlikuna bima fa'al sahabina أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا مه.
إن هو إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء Allahu akbar أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا مم.
وأنت خير الغافرين kaga wanda ya san Allah ko ya ci gaba da wa Allah magiya da tuba zuwa ga Allah sai Allah ya atuhlikuna bima fa'ala sahabina minna yanzu Allah mu duka ka gama ka halakar da mu saboda abin da wawayen cikin musu ai ka san Allah su ne suka ce haka ba ni ne ya ce sai an ganka ba ba yanda zan gine ba yanda mafita ya Allah Allah mai tausayi ne ka sani duk halin da ka shiga ita ga wa Allah dama ya sani ita magiya ka ce Allah ka ga da yanda ake ciki kuma ya za a mana haka Allah a halakar da mu saboda magana wawaye daga cikin mu ni Allah na sani in hiya illa fitnatuka hakan da kai wata kuma jarrabawa ce daga gare ka aga kai da abin da same ka suka ce to kai hi an sa laya ai baka yarda ba sanan kaga wani ya maka wani mugun kallo a gani ba kai da Allah zai jarabe ka ba kenan ya kamata duk abin da ya same ka ka ɗauka jarabarwa ne ce ta Allah ce ya ce in hiya illa fitina tuka ta dullum ya manta sha wata hadi manta sha Allah na san ba komi ne wannan ba wannan na daga cikin jarabawan nan taka dai wanda da ita ne waɗansu suke samun shiriwa kuma da ita ne kake batar da waɗansu wanda ba san ka ba kuma Allah kai ne abin jibantar lamarinmu Allah ka gafarta mana kai ne mafi yayi ta magiya zuwa ga Allah yanzu gaba ɗaya sai aka tada su kuma kaga yanzu ba maganan ajira sai an ga Allah ko kowa kokari yake je gida yanzu kowa zai ba zai ba da labari gaje ai ba sai Musa ya yi bayani ba annabi Musa alayhi salam ya daga cikin annaba da sun cika jarabawa iri iri ga jarabawar fir'auna ga jarabar bani isra'ila kadiba cikin karatunmu da sati da ya wuce gabansu ne aka halakar da fir'auna ko ba gabansu ba bayan halakar da fir'auna kawai sun je a hanya ya suka tarda waɗansu suna bautar abinan wata itaciya kawai suka jiyo suka ce ya musa iji allah na ilahan kamar abu وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم yanzu ba aka halaka da fir'auna gabansu aka tsallake da su amma suna zuwa suka tarwa waɗansu mutane suna bautar waɗansu gumaka su ma ya suka ce mi قالوا موسى.
يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة wasu suka ce ya musa mu ma samu mu allah irin wannan kamar yadda su ma suke da allah ka ji fa yanzu wancan allah da ya halaka da fir'auna bai ishe ku ba ka annakum antum qaumun tajhalu ce lalle ku mutane akwai jahilci tare da ku yanzu nan allah abin da ya muku bai ishe ba bai- ba ku gode ba kuke neman wani ba shi ba yanzu nan ga abin da allah ya musu sha tara ta arziki aka halakar da makiyansu gabansu su aka tseratar da su amma wai dai sun tarawa suna bautar goma ka suka ce su ma a tsaya a nan gurin musa ya kawo musu allah su bauta mai irin yadda wa'ancan suke da alloli wannan su waye wannan su ne yahudu tuba babu duk duniya ba a yi kabila mai taurin kai irin bani isra'ila ba yahuda wallahi babu musa ya sha wahala kuma har yanzu suna nan kan bakansu a taurin kai kadiba da suke a falastin su yancin rana ne fa yan kama guri zaura ne fa italar ya gallaza musu bala'i duk sun watsa a duniya aka ba su dan guri kaɗa aka ce su tsugunna a cikin falastin amma suka zo su kwace ƙasa suka mamaye tasu ce sai ya kashe bayan allah tsawon shekaru masu yawa saboda su suke da faɗa a ji a duniya su suke da mulkin duniya ba wanda ya sai taɓa su shalele amma allah ya mana maganinsu wallahi zai yi annabi ya ce akwai lokacin da za a yaƙe su bai yahuda in ya sha wuta ya sha wuta zai je bayan dutse ya labe ko itaciya sai dutse ya yi magana ya ce ya kai musulmi zo ga bai yahuda ba na a kashe shi sai dai wani itace shi kadai ne wanda baya nuna su gargada yanzu an ce suna da suna ta shuka itace a kasar su aikin maza aikin wahi Allah ya bada maganin su to wannan sune bani Isra'il ubangiji ta'ala ya jarabi annabi Musa jarabawa iri daban-daban yayin Allah madaukakin sarki yake cewa duk waɗannan ni'imomi da Allah ya musu la'allakum tashkurun Allah ce nayi wannan ne ko za ku gode mini ko za ku yi godiya zuwa ga ubangiji subhanahu wataala sai Allah ya ce wa za'ataina musu وإذ kitaba آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون yanzu shi kenan ga annabi Musa Allah ya bashi attaura a jikin alluna wanda bacin ran da ya zo da shi na ganin anawa Allah shirka shi yasa ma ya manta da abin da ke jikin attauran a jikin allunan gaba daya wa alkal alwaha yayi watsi da allunan gaba daya saboda ransa ya baci Allah ya ce wa iza atina Musa alkitaba ku tuna lokacin da muka bi annabi Musa littafi shine attaura a cikin attaurar nan akwai rarraba tsakanin ƙarya da gaskiya bambanta tsakanin halak da haram Allah ya ce duk wannan baiwa da nayi na ba da littafi ga annabi Musa alaihi salam la'allakum tahtadun nayi ne ko za ku samu shiriwa akan hanya ta farki madaidaici ta farki zuwa aljanna duk wannan ni'imomi ne Allah yake ƙara tunawa bani Isra'ila a cikin alkur'ani wai ko sa saduda ko sa ba da kai ko sa yi imani da Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma wanda bai kara musu imani ba illa tsananin adawa da musulunci da musulmi wanda kuma tana nan adawa ba za su gushe ba suna har tashin alkiyama la tajranna ashadda an-nasi adawatan lil amr yahuda لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين ubangiji أشركوا.
ta'ala ce wallahi zaka samu mafi tsananin adawa ga wanda suke tsananin adawa ga musulmi masu imani a duniya na farko lamba ɗaya su ne yahudawa sai mushrikai kaga ashe duk lokacin da za a ce su ne za su ba mu tsari ba za su taɓa ba mu tsarin abin da zai amfane mu a duniya ma balantana lahira duk wani abin da za a ce su ne za su taimake mu da shi wallahi kado an fazo ne taimako ne wanda ƙarƙashin shi akwai mi akwai guba kuma gashi ana ta gani sai dai kawai baya da zai saboda mun zama mi yaran su su suke da jagorancin duniya mun kasa rike Allah mun zama kamar mu ne su a wancan lokacin Allah ya bada sha tara ta arziki amma mun saki Allah mun kama su muna ganin in ba da su ba za a rayu ba idan na ce mu ba mu duka ba fa eh, galibi masu jan namu ne sai kai wannan matsayin in ta mu ne ai aba malam mai gishiri ma bai ji tsoron aiwa sauran balle mai yalo? eh mana Allah so yake mu mun yarda cewa za mu iya rayuwa ba da su ba za a kasa a raba kowa ya ɗaura shi mu muna da abin da suke bukata su ba suna da abin da muke bukata amma wanda suke sun wanke musu kwalluwa gani suke in ba da su ba ina ba za a rayu ba wallahi da ka taba watan kasal wani gane ka taba Allah sau goma sha biyu hankalin shi kwance ki amma za ka ce ka taba wayan nan manyan kasashen gane ke yana kamar sama za ta faɗo hankalin shi tashi yake Allah ya ganar da mu Allah madaukakin sarki ce yayi wannan dukkan ne dan su samu shiriwa zuwa ga tafarkin Allah tafarkin Allah madadaci Allah ka shirya da mu sai Allah ya ce وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم yanzu ba annabi Musa alayhi salam yayi da'awa ya jayo hankalin bani Isra'il akan cewa wannan abin da Musa Samiri ya kirkira ba Allah bane shi kuma ya mishi muguwar addu'a ba kashe shi bai dan da ya gaba dai tashi ta kare guduwa yayi ko kuma annabi Musa ya mishi muguwar addu'a ya koma yake rayuwa a cikin daji da ya ga dan adam zai nufe shi ma sai ya huta da gudu yana lamin sasa lamin sasa قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا kaga ya gamu da مساس ya gamu da ba- da da mugun baki kenan an mushi bakin mai kyau ne amma ana an mushi mugun baki Allah ya ce je ka in ji annabi Musa ya ce mai ka tai amma a duniya dai ba ka da abin yi illa kawai ka rika ta lami sasa lami sasa kawai ya tafi ki rayuwa a cikin daji da ya ganka yau zai gudu yana lami sasa lami sasa Allah madaukakin sarki ya taimake mu amma gaban shi ne aka kore abin da yake cewa Allah ne abin bauta ne kowa ya gani a gaban shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce anai musa ya ƙone wannan gumkin abinda kake rayawa shi ne Allah gashi aka ƙone shi aka watsa da tokar shi yanzu Allah maɗaukakin sarki ya ɗorawa bani isra'ila jarrabawa akan wannan shirka da suka yi akan tuban da za su yi Allah ya karɓa sai aka ɗora musu wani aiki shi ne Allah yake babu labari sun yi sun yi kuskure Allah ya ce wai zakala Musa ne kaumi ka tuna lokacin da anai Musa ya gaya mutanen shi shi ya kaumi ya ku mutane na bani Isra'il innakum zalantum anfusakum kun zalunci kanku wallahi kun yi zalunci bi tikadikum al-ijla akan rikon wani abin da yake da siffar dan maraki a matsayin abin bauta kuka bauta mishi wannan zalunci ne da haka fatubu ila barikum ku tuba zuwa ga wanda ya halicce ku domin wanda bai halicce ku ba ya za a yi tuban faktulu an kusa ko ko kashe kawunanku abdullahi ɗan abin zai ka hadisi sanabu sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu cewa ya daga cikin tuban bani isra'il umarnin da aka ba su kawai kowa ya ɗauki makami duk wanda ya gama da shi kawai ko ɗanka ne ko ma'aihinka ne ko waye kawai ka kashe shi a wani ruwaya an ce wani irin duhu ne aka yi musu aka ce kowa a ɗauki makami kawai a gwamza a yi ta gwamza yaƙi kawai duk wanda ka lalaba ka ji to shi kenan ƙarfin shi ya kwace shi kai ma za ka yi kwace ka suka yi ta kashe junansu yadda aka kashe wajen mutum dubunnai ne wajen dubu saba'in ko sama da haka ta ko Allah ya yi wannan duhun ba ka iya gane ɗanka ne ko kakanka ne ko ƙananka ne haka yanzu wanda suka yi saura sun yi saura wanda sun mutu sun yi shahada haka aka jarabe su da tuba wannan shi ne abin za su yi Allah ka mutu wasu malamai sun yi maganganu dama akan irin yadda aka jarabe su Allah dai ya ba da labari Allah ya ce faktulu anfusakum ku yaƙi junanku ku kashe kawunanku kuma yin wannan Allah ya ce zalikum khairul lakum inda bari'ikum shine mafi zama alheri a gare ku a wajen ubangijinku amma mu yanzu da ka tabka tsiya kawai in Allah in har ka tuba in ka ta astaghfirullah shikenan Allah wannan ba nima bace ba ce sai ka dauki bindiga ka kashe ko an kashe ka ba in dai ka sa ma Allah yanzu kawai ka bari in dai ka bari ka ce astaghfirullah zunubin ma Allah ya bai da maka ya zama tola dare wata al'umma ke da daraja in ba al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ba wace aka wa irin wannan kara in ba mu ba amma da aka sai ga muna ta tare zunubin an kito ba mutum ya mutu ya tashi gaban Allah in ya kalli zunubin shi daga ƙasa har ya kai sama ya kai fanto kare sama ladan shi dan kada tuba in kai kawai ba sai ka je gurin malami ba malam zan tuba a a ba dai ka gane ba ke ba eh kawai ka bari kana bari daga ran nan Allah ya shafe zunubin an goge rubutun zunubin da ka tara an canza maka shi ya zama tolada astighfari kawai zaka yi shi ba a biya ka shi Allah ya ce faktulu anfusakum ku kashe kawunanku bani Isra'il yin haka shine mafi zama alheri a wajen Allah sai kun yi haka ne fataba alaikum Allah zai karbi tubanku innahu domin shi ubangiji tabaraka wataala huwa tawwabur rahim shine mai amsar tuba ga wanda ya tuba mai jin kai ga mu'mini Allah ya gafarta mana kuma ka jikan mu sai Allah ya ce وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة aha فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون yanzu kissa da muka bada ta fara ce Allah ya shigo mana da ita anan Allah ya ce wa idh qultu ya Musa ka tuna lokacin ya kai annabi Musa da mutananka bani Isra'ila suka ce lan numina laka abadan ba za mu taba yarda da ka zo ka ce mana Allah ya ce ba hatta zara Allah jaharatan har sai mun ga Allah kiri da muzu ka zo ka ce mana Allah ya ce mu yarda ba za mu ƙara yarda ba yanzu ga Allah an fito mana da shi ka ce ba Allah bane to ina Allah na gaskiya ba ma yarda kuma sai ka gwada mana shi Allah ya ce lokacin da suka je kamar da Allah ya karanta ayar waqtar Musa kaba wa sab'ina rajulan limiqatina ya da mutum 70 sun je fa kazatu musaika sai tsawa ta kama su sakamakon Allah ya sabkar da girman sa da hasken sa akan wannan dutse Allah ya ce wa antum tanzurun ya ku bani Isra'ila kuna kallo akai wannan abin fa a zamanin ku aka yi shi wannan bai sa ku sallama wa Allah ba suma ba asnakum ba da mawtikum ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ubangiji ta alata suma ba asinakum sai muka tayar da ku min ba da motikun bayan suman da kuka yi gaba ɗaya mutum saba'in gaba ɗaya sun mutu annabi musa ba gashi mace falan ma faka shi kuma lokacin da ya falka ne ya ci gaba da neman gafarar ubangiji tabaraka wata'ala da tuba zuwa ga allah da tawadu da kaskantar da kai allah ya ce duk wannan mun yi ne la allah ku tashkuru ya ku bani isra'il wai ko kwa gode mana musa allah in ji allah duk wannan bai sa sun gode ma allah ba duk waɗannan ababai ɗaya bayan ɗaya ni'iba ce bayan ni'ima da Allah ya wa bani Isra'il yake karanta musu a cikin littafin Allah a cikin Alkur'ani ta hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko za su yi godiya zuwa ga Allah su yi imani da Allah su yarda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Allah ne kuma tarihi ne wanda sun san da shi kuma ana karantawa amma da haka ba su yarda ba sai Allah ya ce وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى aha كلوا من طيبات ما رزقناكم أها.
وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ga kuma wata ni'ima daban daga cikin ni'imomin da Allah ya wa bani Isra'il bayan ya tuna mana irin ni'ima da aka musu mana uquba da aka musu yayewa uquba shine mi shine ni'ima wannan kuma ni'ima ce gaba ɗaya din gurungum mutane ne wanda jin daɗi ya kai suna buƙatar in sun fita daga cikin garin su ma su ji kaman a cikin inuwa suke su buƙaci suka buƙaci wannan a wajen Allah kuma Allah ya ba su shine Allah ce wa zalana alaikum al-gamama sai muka yi muku inuwa da gamam gamam wani abu ne kaman gajimare kaman girgije ka san gajimare idan ya zo shiga tsakaninka da rana akwai zafi za ka ji irin ka shiga wata inuwa mai daɗi ko to gamama an ce wani yanayi ne wanda Allah madaukakin sarki ya faɗi shi a cikin wata aya Allah madaukakin sarki zai zo ranar tashin alkiyama da irin wannan inuwa ta gamama an ce an sabkar da ita a ranar yakin badar ne idan bambance ba lokacin da mala'iku za su sabko da aka yi wa sahabai sanyin wannan da ya sabko na gamama shine kwara ya ta ɗauke su har suke barci akan dawakinsu kuma Allah ya sako musu da ruwa ya musu wanka don su samu ƙarfi su manta da tsoro da fargaba da suka sha an ce a ran na aka taɓa saukar da gamama amma su bani isra'il a zamaninsu kawai duk mutumin da ya fita daga cikin gari zai tafiya sai a samkar da gamama wannan yanayin gajimaran nan mai inuwa mai sanyi shi zai yi ta bin shi na masa inuwa har yaje inda za shi dawo saboda da Allah madaukakin sarki ya musu wannan baiwa dan su gode ma Allah duka wannan bai isa ba wa anzalna alaikum manna Allah ya ce muka sauka muku da manna manna wani abu ne wanda yake sabkowa akan itace waɗansu malamai suka ce fari ne tas ya fi nono fari kuma ɗanɗanar shi ya fi zuwa a wata ruwa aka ce ba ma kan itace ba idan ka tashi kawai za ga an sau daga ketowar alfijir kafin fitowar rana ake sauko da shi idan kana so suka yi ta kwasa ka kwashi abin da za ka sha a wannan wunin da wannan dana har gobe da asuba za a sauka muku da wannan sannan aka sauka musu da asarwa wani irin abinci ne an ce kamar ɗiyan shala ka san ya daga cikin nama masu daɗi daga cikin nama tsuntsaye ɗiyan shala an san ɗiyan shala ko? ɗiyan baru ko ta tabaru su sha manna su ci salwa abu ne mafi daɗi daga cikin abincin da za ka ci babu kamar wannan salwa ɗin daga cikin abin sha wanda za ka ɗanɗana ka kwankwaɗe shi ka ji daɗi babu kamar manna bari isra'ila ka sauka musu na masu suka ce ya musa lanasibir ala ta'amu wahid ai ba za mu yi haƙuri abinci kana ɗaya abinci kala daya to wani iri mutum suka ce a samu dai kamar alkuriga da gujiya da wake da wani alkama a tuwannan ku a yasa a gino ba a gini ba su wasu irin mutane ne duk abinda Allah ya musu za su nemi wani da ke bai kai shi ba shi da halittar ta ya za ku rika tambayar billadi adana huwa abinda Allah ya baku shi ne mafi daraja maɗaukakiya kamar kai ne fa a zo a rika kamaka roti da mun shi da waye ka zaka ce ka ke dai yanzu ka so ka samu wake da shinkafa ko ka to da lage ko agani ko wani dan garin kwaki da ka gani atastabdiluna billadhi قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير yace za ku rika neman a canza muku da abin da kuma kuka nemi canjin shine mafi karancin daraja ga wanda ya fi zama alheri da ta ku nemi sama da shi mana ta su ba su haƙuri da abinci kala ɗaya ra a samu kala-kala ne suka kuma to wani ne kuke suka tambayi irin abin da sai a kauye ma ake cish min basaliha wa qithaiha min baqaliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha ka gani fa nauyin abincin ba ɗaya da yake da kima wanda yahudu ke da yahudu tuba babu haka suke to dan adam idan bai san Allah ba aqidar shi takan zama irin wannan me yake yawa Allah godiya akan ni'ima kullun sai gina neman canjin abin da bai kai abin da Allah ya bashi ba tare da ya sani ba wallahi in baka san Allah ba haka ne Allah zai baka ni'ima kuma ka san shi ya baka amma lokacin da ni'imar ta samu sai ka rika kangare ma Allah kana neman abin da bai kai haka ba ɗabi'a ɗan adam ce za a ganci lokacin da yake neman matsayi to ya san Allah ke badawa zai yi turo kon Allah in ya ga malami ma sai na Allah wanda yake mabiyu suna mala alaƙi samu cikin addu'a ne lokacin da ya samu matsayi kuma zai gane a lokacin da malaman suna bisa yi matsayin bai ya dawo ba sai an diba waɗansu masu kwankwame-kwankwame yau kuma gudun yan tsubu kuma wannan sunan da za su iya tsare mulki dace yara Allah yake badawa amma ya zuwa ya samu amma kuma sai ya koma can waisu wanda suke basu ma san Allah ba da suna zai mu'amala ɗabi'a ɗan adam kenan idan bai san Allah ba haka yake duk lokacin da Allah ya bashi ni'ima to in ya tashi nema zai nemi canjin abin da bai kai ta bane Allah ya sauke yanzu Allah madaukakin sarki yace ya ba su banna wasalwa yace kulu min tayyibat ku ci waɗannan ababe daga cikin ababe masu daɗi mara da kadaku wanda muka arzuta ku da shi ko ba abu ne wanda zai kare ba abu ne wanda Allah ya ba su shi na dindindin ba kuma sai an kashe kuɗi za a same shi ba ba sai an yi wahala ba Allah ya ce wa ma zalamuna ba mu zalunce su ba lokacin da suka nema canza musu kuma aka canza walakin kanu an kusa yin limon sai dai su sun zalunci kansu da kansu ne akwai sauran lokaci? na? ci gaba da sauran lokaci وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين يذو بنجي تبارك وتعالى يتغبا da gaya mana abin da ya faru akan su wannan bani Isra'il azabanin annabi Musa a.s. Allah ce wa yi zukulna ka tuna lokacin da muka ce bani Isra'il wa dukulu hadhihi alqarya bayan sun fita daga Misra sun tsallaka ruwa Allah ya halakar da su wa'annan makiyarsa makiyarsu shine Fir'aun da tawagarsa aka ce su je su shiga wani birni ko kuma alqarya shine Baitul Muqaddas wanda Allah madaukakin sarki yace wannan guri ne wanda baraka na haulahu Allah ya albarkanci kewayen gurin gaba daya guri ne mai albarka har yanzu guri ne mai albarka sai dai yahuda sun yi kare kare a gurin Allah ya ce idan sun zo gurin fakulu minha su ci duk abin da suke so a wannan gurin har su shi itum ragadan duk abin da suke so a yayin da suke so a lokacin da suke so kuma komai a yalwace ba tsadar rayuwa gurin mutum ba zai sai abinci ba ba zai yi cewa ne ba duk abin da kake bukata na rayuwa akwai shi kuma kyauta ne za ku yi aiki da shi kuma kaji Allah ya ce ragadan a yalwace ba abu ne kake jin tsoron karewa shi zuwa wani lokaci ba haisu shi utuma kuma duk lokacin da suke so a inda suke so Allah ya wadatar da su duk abin da suke bukata a gurin amma sai ce wani kullum ba sujjadan ku shiga ta kofofin garin kuna masu yin sallah ku rika yin sujjada wa qulu hitatun kalmar hitta kamar ku ce an ce musu ne ku ce astaghfirullah ma'ana ku nemi gafarar Allah wa qulu hitatun ku rika neman gafarar ubangiji ku yi sallah ku rika neman gafarar Allah tunda Allah ya tsare da ku daga fir'auna Allah ya kiyaye ku daga matsaloli masu yawa kuma da kuna cikin talauci da tsadar rayuwa ana muku mulkin mallaka da danniya yanzu ku kuke da mulki kuma Allah ya kaku wata ƙasa mai albarka wanda ta shi ƙasar Misra da ku rika neman gafar Allah wa qulu hidatun ku rika cewa Allah gafarta mana Allah ta gafar lakum ka tayakum sai mu gafarta muku duk wani kurakuran da kuka yi irin cewa a samana mu ma Allah da bauta kamar yadda wancan suke da wannan kai kuskure ne ko dazun nan suka yi shi Allah ya ce wa sanadil musinin da sannan kuma waɗanda suke masu kyautata aiki a cikin ku zamu ƙara musu da fararar mai inji Allah amma duk da haka sai Allah ce fa baddala alladhina zalamu baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa anzalna 'ala alladhina zalamu rijzan minas samaa'i bima kanu yafsukun amma bani isra'il saboda dabi'a irin tasu Allah sai ce fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum azzaliman nan da ke cikin bani isra'il sai suka canza wata kalmar da ba ita aka ce su faɗa ba suka aikata aikin da ba shi aka ce su yi ba maimakon kalmar hitatta su suke cewa mene ne habbatin wa sha'irin habbatin wa sha'ir maimakon su roƙi gafar Allah su wai izgili ne ake wa Allah sai ake ambatan wai kwaya da sha'ir kamar alkama da sha'ir maimakon a ce Allah gafarta mu za a faɗa ba ake ambatan waɗansu abu daga cikin mi abubuwa na abincin da Allah ya halitta saboda ɗabi'ar yahudawa ce wannan Allah ce badalar zinin zalamu ƙaunar gari da zikin lahun a zalaman nan suke canza maganar da ba ita aka ce su faɗa ba aikin da ba shi aka ce su yi ba fa an zalna ala da zinin zalamu rizan minar sama Allah ce muku sai muka saukarwa wa'annan a zalaman cikinsu da wani bala'i daga sama Allah ya jarabe su da bala'i me yasa Allah ya yi musu haka ba dai ya zalunce su ba bi ma kanu yafsukun abinda suke yi na fita daga shari'a ga abinda aka ce su faɗa ba shi suke faɗi ba ga irin aikin da aka ce su aikata ba shi suke aikata sai Allah jarabe su wannan ke nuna duk lokacin da al'umma ta fahimci ga tsarin da Allah ya ce tabi ba shi take yi ba to Allah sai ya jarabe ta da bala'i ga kai a karan kanka zaka auna ba ga wani ba da zaran ka fahimci Allah fa ka ki bin hanyar Allah wallahi sai Allah ya dana maka kudanka sai ya hana maka zama lafiya sai hankalinka ya kasa kwanci a duk lokacin da ka fahimci Allah kuma ka ba Allah sai ka samu nutsuwa wanda ka auna da kanka ba ga al'umma gaba ɗaya ba da ka fahimci ga abin da Allah yake so to in shi ka huta amma in ka fahimci ga yadda Allah yake so a yi sai kake to ai zamani ne ko in dai haka jama'a za ta ce kaza ko kuma mu a gidanmu ko kaza sai ka kauce a wannan hanyar ta sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko bayan wannan sai kai da dama akan wannan abin da kai Allah tabbatar da daga mu akan gaskiya Allah gafarta mana kurakuranmu subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi